إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada abun nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyu ga wata na jumadal akhira hijira shekara bakwai, wanda ya dace da uku ga watan sha biyu biyar. yau insha Allah za mu yi darasi na uku cikin littafin riyadu salihin kahin nan akwai tambaya guda biyu ta farko iya maganar azkar na ruku'i ko sujada za a ce zai iya kawo nau'i daban-daban kamar da aka ambata a baya ko kuwa guda zai kawo wannan matsala cikin karatunmu na siffar sallah na albani rahimahullah yadda annabi ke sallah sallah sallam tun daga kabara har zuwa harama mun yi bayanin matsala da malamai suka tattauna kan matsalar imma ka maimaita zikiri guda ko ka kawo su iri-iri a wuri guda cewa kamar da albanin da albanin mola ke cewa ne kusa da sunna maimaita zikiri guda ka jima ya yi ka kawo daban-daban abinda yake tanawo abinda ya yi wannan gamin ka yi wannan wannan gamin ka yi wancan haka a tsakar ki rukuyi ko sujada to kana iya dibawa cikin wanda suka zo kana iya yi kamar da annabi yake wani lokaci wani lokaci wancan kenan kai ma shi ya kusa da sunna ka rika tattanzawa yayi ka ambaci zikiri ka ta maimaitawa misali subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kai tai kai tai yayi ka kawo subhana rabbiyal a'la subuhun qudus rabbul malaikatu ruhu kaga da akwai su to kai ta yin gudan ka jima yayi kuma jiya karatu mun jiya nabi yakan bayan rukuyi bayan sami Allah liman hamida sai ka rabbar ka maimaita li rabbil hamd li rabbil hamd ko zai tayi haye jima kaman jima da alkuyi ko kenan maimaita zikiri guda yahi kawo zikiri daban-daban a wuri guda shi magana kenan ko a sujada ko a rukuyi hatta na bude sallah ba ya kaje rukun ɗaya zaka zaba kai wannan gamin kai wancan gamin kamar da asabu da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gamin wannan gamin ba samu wanda iya gama biyu a lokaci guda sai maganar cewa wanda yake tsarki ya gama wurin kashin shi da al'aurar shi ya wanke lokaci guda an bi shi sallah kaga mu tambaya ce wadda take ta nisa da yawa shi zai gaya maka da yake ko ya gaya maka ma a takaice in dai an tsarkake ya dace ƙasa mata bai dace ba in dai abin da ake bukata kurum a tsarkake shi ne kurum tsarkaka ake bukata kurum ya gama mai duk da abin da ya yi da a wanke saman kayan a wanke ƙasa ya zama tsafta amma diyan da in dai ya wanke wannan ƙazamta shi kenan ya fita kai kuma da bincike wannan ya aka yi wannan kuma mutane alakiyayi sai insha Allah za mu tashi muna cikin bayanin arraja ma'ana kamuna yadda kenan musulmi bai yanke kamuna daga samun rahama ta Allah muna cikin wannan bayanai an kawo ruwayoyi daban-daban wanda ma'ana dai duka ruwayoyin cewa Allah subhanahu wata'ala yana tausayin bayan shi da bayanan mun ka da sai da dama masu maganar Allah subhanahu wata'ala yayi haram yayi rahama ɗari kowace tsakanin wannan da wannan girman tsakanin sama da ƙasa rama ɗari da ɗaya ce ya sabako duniya tsakanin halittu ake duk wani tausayi tsakanin mutum da mutum har tsakanin dabba da diyata dabba mahaukaciya mai cin mai cin wani abin dabba ta ɗaka kawa ya ta sha nono din dai wannan tsakanin cikin wannan rahama guda ce Allah da ya saukar a duniya duk ake kai da kawowa ƙarƙashin rahama guda gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai ga mana rahama ɗaya da waccan 99 kuma ya ji kan bayan shi muna wata muna cin za a ba sa wannan cikin rahama ta Allah ta gobe kiyama wannan shine abin da ya gabata to yanzu sai yake cewa wa anhu wannan iya ishara mun ɗauko ruwaya waye sahabin da yake mai kusa daga inda za mu dasa abu huraira ne ya kawo ruwaya da dama ta wannan bayanin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ke yadda ya ce wa anu iya ishara ga abu huraira abu huraira radiyallahu anhu shi ne yake ba da labari cewa labarin ya samu anin nabi sallallahu alaihi wasallam labarin ya huto daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ya haki a rabbihi cikin labarin da annabi ke samowa daga wajen ubangijin shi ma'ana kenan hadisi kudusi dan manzo Allah zai ce Allah ya ce kaza abin annabi zai ba labarin abin da ke da alaka da Allah kai tsaye to wani shi ake da hadisi kudusi to so da yawa maga an ta hadisi kudusi wani an sanu kudusin wannan abin mai tsarki he tsammanin hadisi kudusi kudin shine ma'ana hadisi da ke ingantacce eh bai bai kusancewa tsarki na hadisi na sanadi ko hadisi a suna ne islam malamai ne in suka ce hadisi kudusi hadisin da yake da alaka an nan gana mu Allah subhanahu wataala ko wani aiki ko ta magana sai kira hadisi kudusi amma bai kusancewa kudusi inda ake samun da'ifi mawdu'i a cikin marfu'i ko maqufi ta ma akwai kina ce ma hadisi kuka dauka hadisi kudusi haka littafi aka wasu jisuke wata ce a hadisi kudusi ne jisuke na abin da wata gaba a aka yi kwashe-kwashe a cikin dewa kurin hadisi kusa kurin ibara ce kamata hadisi marfu'i ko a ce mawqufi ko makatu ko maka duka da abrakta maka shi ne mursal bai kwata mata cewa wai inganci ne ne sanadi ko matanin to wannan kenan irin labarai da Allah yake annabi ke samowa daga Allah subhanahu wataala shine kenan fi ma yake arabi tabaraka wataala qala Allah yake wani magana Allah ce aznaba abdun zamban faqal Allah maghfir li zambi an ke ba labarin cewa bawa yayi wani laifi daga cikin zunubai wannan bawa sai ya ce Allah maghfir li zambi kina ya roki Allah Allah gafarta min zunubaina wannan kalma da ya hudi faƙalar lahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ba da kaman jawabi kan wannan magana ta bawon shi dai Allah ya ce azinaba abdi zamban bawana ya yi zinibi daga cikin zunubai fa'alima anna lahu rabban ya gafiru zamba wannan bawa nawa ya san yana da ubangiji wanda ke gafarta zunubi wa ya akhudhu bi kuma ya san da ubangijin yana kamu na azaba dalilin laihi sun ma'ada fa'azinab wannan bawa ya sake komowa dai ya sake zunubin wanda wancan ya yi ya nemi gafara ta ubangiji faƙali ayyarabbi gafirli zambi Allah a gafarta mun zunubaina nan ma faƙala tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce aznaba abdi zamba bawana ya yi zunubi daga cikin zunubai fa'alima anna lahu rabban ya gafiru zamba wannan bawan nawa ya san da yana da ubangiji mai gafarta zunubai wa ya akhudhu bidhanb kuma iya kamu na azaba ga mai laifin wannan bawan na ya san da haka kenan sun ma'ada wannan bawa ya sake komawa dai fa aznab ya sake laifin bayan wancan ya sake komawa fa qal ay rabbi ghfir li dhanbi ya allah ka gafarta min dhunubaina fa qala tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yace aznaba abdi dhanba bawana yayi zunubi daga cikin zunubai fa'alima anna lahu rabba ya san da yana da ubangiji wanda wannan ubangijin ya gafiru dhanba yana gafarta zunubai wa ya'khudhu bidhanb kuma iya kamu na azaba ga mai zunuhin dan haka kan wannan masaniya ta wannan bawa ta yarda da haka qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma sha'a ya gafara na gafarta ma bawa na wannan yayi abin da yaso to nan kalmar zama bayani wata wannan ruwaya muttafaqun alai bukhari da muslim sun kawo wannan ruwaya sai imam an-nawawi ke cewa me ma'anar falyaf'al ma sha wa qawluhu ta'ala falyaf'al ma sha ai ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له متكا زي ليه كما يقوم ويتوب يساك ذنبي ni dai zan mutaka ya dawo zan gafarta mishi fa inna taubata tahdimu ma qablaha tuba tana rushe duk abin da aka kane ta in wannan maye ma'anar magana ba ana nin bawa dan a nan ma'anar magana ka san dan adam dan adam ne kuma shedan shedan ne kaka mance alaka shi tun baban adam adam Allah halitta adam da hannun shi adam Allah ya magana da shi kai tsaye adam annabin Allah ne amma mun ga yanzu ka kwashi shi da iblis don haka akan wani masa kenan ka san babu wanda ya gagari iblis zai iya yaudara kowa zai iya saka kowa cikin matsala in ban da Allah kare ba don haka lokacin da bawa ya lahi yayi wannan yalya magana bawan da gaske Allah sai ce bawa da gaske bawan yake ya san yayi lahi kuma ya san Allah zai kama shi da wannan lahi mai azaba ya nemi Allah ya gafarta mishi akan wannan in dai haka yayi kuma mun san cikin sharɗan tuba sun cika yayi nadama da bai koma har abada ba kuma kai tsaye ya bar layin shi na kai sharɗan tuba ko a ku haƙin wani game da mai haƙin shi to zikan yi wannan abin gaba ɗaya sun tabbata gabawa yayi nadama da gaske haya kuka da gaske kuma lahin ya bari kuma ya niyya bai ƙara hal abada ya koma kan hanya wai dalilin ya tuba ba shi ba ne ba ya tsallake shingen shaidan ba shaidan zai iya mai da shi da can da bai yi bai zai iya sake mai da cikin cikin gidan jiya to nan duk wanda ya irin wannan tuba ta gaskiya Allah san zuce bawa amma shaidan ya sake rinjaye shi to ba a ce tuba kaza biyu uku da kuma sai ka tuba ku shike ta kare Allah gama da kai ba haka bane ba na'am duk yanda ka tuba nan ya kanta da mu anan ya kanta da mu tuba ba ta da iyaka in dai bawa ya tuba ta gaskiya amma daman da warko Allah sa ba awa ba yaudar Allah ya san daman ko da mashi kudi ne ko da wani abu daban ne ko mishi karin abin ne tuba ka daman ai anan daman ba tuba bace ba ta gaskiya dama nan bata cikin layin tuba dama yayi gaba zai koma amma in dai da gaske kai tuba ta gaskiya shedan yau da ka koma kaka ci a dama na yawa dama na tuba shikenan tunda ya tuba biyu zuwa uku akwai sai mai tuba uku shikenan ba gaskiya ba babu na cika haka tuba ba shi ne ayyukan rahmat ta Allah tuba ba ta da adadi matuka ka ilahi ka tuba ta gaskiya dan ka sake lahi ba ce Allah gama naka shike na kare a shine magana kenan shi Allah ce falifa al masha duk abin da ka in dai ka yi ka tobo to Allah bai ce shike na ya kare da bawon shi da ya tuba uku tuba hudu shike na kariya ce yake a a samu dai da gasken a zuciyarka akwai nadama da kuma kabarin an samu dai shaɗan tuba duk abin da babu kayyade a ce so kaza yi yanda shi dan yarin ya mutun can da yayi bai yi haka zai irin ja ka bayan ka tuba zai iya neman ka saka shine kuma magana kenan ana takaici ina wata an gane magana kuma cewa fa inna taubata tahdimu ma qabla duk abin da aka yi na laifi to in aka yi tuba tuba ta gaskiya ta rushe banganta ruwa a baya annabi ya bayani Allah subhanahu wataala yana cewa ya abdi ibn adam law balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya dan adam ko da laihinka akan yawa ya kai dan da sama ka cika duniya kai nemi gafara ta Allah ya yi maka Allah ce zan gafarta maka ba na kura da girman laihinka duk girman laihin inda an yi inda haƙin Allah ne Allah zai yayi wannan kuma alƙawarin Allah ne inda ka tubal tuba ta gaskiya Allah bai taɓa da kai kuma alƙawarin Allah ne Allah bai canza alƙawari wannan shine abinda Allah tabbatar wali ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim inda lahi ne na Allah to amma an akwai na wasu na bayi to wannan tsakanin kai da Allah daban bai hana ka tuba amma kuma wancan lahin bayi tsakanin kai da su ko su yaye maka ko ka biya su ko kai ta aiki gobe kiyama a samu abun awo ka biya bayan Allah yanzu misali akwai barawo zai tuba barawo ne shanda ya kwashi kudin mutane ya yi abin da ya yi da kudin mutane zai gaba da gaske ya gano kuran shi ya tuba ba ko biye da mun yi barawo kudin nama abin zai da morin mata kiwa ta kudin ya tuba ba ko biye kuma ya ci kudin mutane kaka ce a ba tuba shi ke tuna kai kudin sun bace baka tuba a tuba tsakanin shi da Allah akwai ta wannan kuma kayan mutane yan akwai saura kai musu an babu ya kashe yadda ibada tukuru ita ibada Allah ya san niyyar shi abin da yake zuciya shi kokarin gwargwadon niyyarka da imanin ka tubarka Allah zai iya baka abin da gobe kiyama zaka biya ne ka diba tsakanin kai da Allah Allah ya san zuciyarka in dai ka tuba ta gaskiyar kuma ba abin biyan to kai ta ibada kaskantar da kai Allah gobe kiyama Allah ya baka abin biyan bayi gobe kiyama shine kurin amma babu wata dama Allah ya maka kudin mutane da kaci ko ko irin ma'aikaci ne ya ci kudi na proje ko society ko gwamnati ya ci miliyika wanda zai ci jiya wani mu tambaye na a radio ne ya ci kudi ko bashin wani ya kai shi kaso ya yi kaso ya kare shikenan nace bai kare ba kaso bai halitta ma kudin jama'a ana rike mutum kaso ne don ya kawo kudin jama'a da ya ci ukuba ce ta'aziri ne ake maka ka huddo ka mutane ko kuwa an ma ta'aziri akan kayi damhara kayi laihi hukuma ta mako ne maka aka tsare ka don ka kaka mutane to kaddara shi ya kai ka to ba a ce ya za a yi lissahi gwalgwadon wuya da kai gwalgwadon kudin shi to wannan balle kudin jama'a tsakanin ga Allah kaso bai halitta ma kudin jama'a akwai ma tsaya kurin su tsaya kun su yi plan su shirya da kyau su laulayi miliyoyika haka suke wannan da yawa ya miliyoyika kun ya kai banki amma gida amma waje sai danna sai zo kuma a kama shi kaso sai je kasa shekara shekara biyu da abokan da gaskiya da ƙarya can shekara ɗaya biyu ko gan shi ya yawo wai a wajen shi ya kaso ƙarya ce ko ka a kanka wallahi baka ta banza ba baka ta banza ba wallahi kaka ce ka ce banza wallahi ne kudin sunan kanka a banza ka zo ka bar ma baya ɗan abin ta kai ce abin baki duk wanda ga mahi yawa suna cin kuɗin jama'a sai ka ya ba hamsin sattin baya to Allah ka ba hamsin sattin baya da Allah kuɗin wannan an ka tara mu zaka yi su a banza ka tara ma wasu kuɗin su more kudi duka shaka shi nan lili mahiya laka ne duk mutum yawan shan shekaru a gani kurin kuma daga mahiya mai cin kudi walla in haƙuri zai abin da duk ga cikin mene ka walla iya cikin wata gata da wata wadata wanda inda zai dangana da abin da ake bashi walla zai ce shi haibu cikin mutuncin shi duk masu cin kudin gadi ba suna cikin wadata da bai bukatar su kudi wallahi duk masu kudin gade ba suna cikin wata wadata an ba su dama kariya da kyakkyawar rayuwa har su mutu amma wannan bai musu a banza ka tara ma wani ya more kai ka shaka shi ka kun shi hankali wallahi mutum ta kanshi wallahi akwai rashin hankali kware abin za ka wahala kai ka ci azaba shi kuma da bai sani ba ba ruwan shi eh ba ruwan shi Allah bai kama shi da yin wannan kai da ka sato shi sama da kaka kudin iya wani yaron ma iya ciki ma kai ashin kare ka tahi ya zo ci kudi ya ci kudi ya ci kudi ya more kai kana jankan shan kashi wallahi mai haka ne ta haka kenan kan mutum ya tsammanin ka ci kudi na jama'a ka zo ka yi kaso ka kare ko ka kare ba kare ba wallahi ba kare ba haƙƙin jama'a iya nan akan ka kenan matuƙa bawa ya yi tuba laihi ne tsakanin shi da Allah ya tuba to nan Allah zai yahi gaba ɗaya ɗan wanda ake magana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah bai gafarta laihin da aka hada shi da wani amma yana gafarta laihin da bai kai ga shirka ba ga wanda ya so to nan ana magana idan mutum ya mutu bai tuba ne wa idan mutum in da ranka ko shirka kai iyakan jinihi ai shirka da Allah iyakan lahin da Allah yake kyama amma ko shirka kai da Allah in dai ka tuba kahin ka mutu to Allah zai gafarta maka wanda ake cewa wanda ya mutu ne wannan iya shirka da Allah ya mutu to wannan qata'an ne babu wani abu cewa Allah bai gafartawa ko kai adda bata shiga mushriki ne amma laihi ne yake dan laihin da yake ita jima da manyan sha'u ba ta dima ne bai shirka ba shi a liman ya sha'u ne eh wanda Allah so ko ya shirka shi Allah gauta mishi kai ko ya lakin ba shirka ba ko ya kabira Allah ya gauta mishi in Allah so sai muka ce aqida al-sunna jama'a ga Allah kabair kai tana cikin mashiyar Allah baka shiga cikin lamarin Allah ba wani ya mutu a bugu hanya wallahi ya mutu ya zina ya mutu ya shan giya ya mutu ya kaza ya mutu ya bid'a amma ka ce tabbas dan wuta ne ba naka bane amma ya mugu mutuwa wannan ka gani kaga ya mugu mutuwa ya mutu a shan giya ya mutu iya bid'a ya mutu wannan duk an gani ya mugu mutuwa amma maganar wuta ce ba taka bace eh inda bid'a ce to dan haka wannan shi da ma'ana wannan ruwaya ta Abu Huraira wanda Bukhari ya kawo Muslim ya kawo Allah ya ce in dai dillahin da zaka yi in dai ka koma ka tuba to Allah zai gafarta maka in dai ka tuba tuba ta gaskiya ana kana ba kayyade adadin tuba in dai da kai daga kake ba da yi bane daga bayan kogo sai wa anu wata ruwaya shi wa Abu Hurairah radiyallahu anhu yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadi law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى fayaghfiru lahum rawa muslim abu hurairah ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi Allah ke law lam tudnibu ana ne mutane bayi da koda inda aka waye gari ba kwa zunubi ko daya kun kuma mi kenan kamar mala'iku la zahaba Allah bikum da Allah ya gusar da ku waja'a bi qaumin yuzinibun ya kawo mutane masu laifi su yi laifin fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum su yi laifi su nemi gafarar Allah daga zunubansu kuma Allah ya gafarta musu yan wa Allah iya abin da ya so me yasa Allah ya duniya ba shi taka ba shi tsara duniya yayi mutum yayi aljani daga mala'iku shi ya tsara haka yayi wuta wai wuta ko shi wuta shi aljanna ya wani wuta ko shi wuta wani aljanna duka shi ya tsara cikin hikimar shi ya gidan wuta ya gidan aljanna kira kun ba wanda za a wasa ba wanda za a wasa kuma ya ce kowane ya cika ta kowane ya bada yanta duk da annabi ya magana wata ruwaya yaya ne ita wuta za a danna a danna hita ket ta kara Allah danna ya dauko danna ta kara ita wuta danna ce tuka ce take amma me tuka wa aljanna annabi ya labari Allah subhanahu wataala zai raba aljanna ga ayan aljanna a raba a raba ko zamanin shi kuma ga wasu gidaje na bid ba kowa raba an kai raban ga sunan bid ko rababas shi kuma Allah ya ce ba sa gida gida bid an ta Allah zai halicce su bayi sassa ciki shi cika cika aljanna kenan ba a samun gida bid wani ba mai shi an raba an raba kowa ga shi na Allah samu kenan Allah shi tsara duniya haka a yi na shi daman aka yi mai tsayen adam eh aka yi iblis tun daga baban mai fara tun daga baban mai fara tun kuma ta Allah alƙawali ya cika wuta da duk wanda ya bone iblis kenan amma wanda ya imani zan aika sako duk wanda ya imani sako na ya bi zai koma gidan aljanna wannan shi ne kaulin Allah kenan Allah to kenan aka wai gari kenan babu zini kenan ba ya saba tsarin duniya kenan sai kenan Allah haka tsara kayan shi a yi laihin a tuba a koma a tuba gare shi kuma ya yi haka tsara kayan shi haka tsara duniya shi haka za ta yi kuma haka ta gare haka sai kenan ce inda aka wayi gari mutane sama sama kasa ba mai sabu Allah zai gusar da wannan ya kawo su bayin masu laifi su tuba ga Allah kuma Allah ya musu ana magana kenan Allah abin da soke wa ana abi ayyub Khalid bin Zaid radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula annakum tudhinibun la khalaqa Allah khalqan yudhinibun fayastaghfiruna fayaghfiru lahum rawa musulun shi ma annan abu ayyubu ke cewa halibin zai da ke cewa na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa laula annakum tudnibun mutane in ba dan ba kuna laihi matsayinku na mutane bayi banu adam masalin in ba dan haka ba la khalaqa Allahu khalqan yudnibun da Allah ya wasu halittu daban masu laihin shi aka Allah tsara duniya ka yi lahin ma ka koma ka tuba wata izar Allah iya sa haka nan ka tuba haka Allah da duniya ka kaskantar da ka gaba ga Allah kai mai laifi ne a yayi maka wata ruwa makaranta na annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya dauko abun hawa eh bismillah alhamdulillah cikin abin da ya wada اللهم اغفر لي ذنبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لي ذنبي وذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سيدنا عليه داريا sai wanda ke yi dare mace ce kake ita wala ni ma haka naga annabi ya hawa abun hawa yayi wannan addu'a kuma yayi dariya eh yana tambaye shi Rasulullahi me yasa kai dariya ina dariya tsakanin bawa Allah da Allah da bawon shi Allah iya so bawa ya kalma cewa Allah na lahi ba mai gafara sai kai Allah Allah iya sa haka bawa ya tabbatar da Allah shine mai gafara Allah iya sa haka iya hurin ciki da haka da bawan shi haka nan kenan wannan haka Allah tsara duniya yace inda ku ba ku zinubai wannan ruwa ta musulun Allah zai halitto su halittun masu laihi kuma fastaghfirun su nemi gafara ta Allah can yace fasaka bin ladin ma'ana yace dai sai nemi gafara ta Allah kuma Allah fa ya gafiru lahu mai gafarta musu rawa muslim wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala kunna qu'udan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhuma fi nafar فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أزهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته حيطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقنا بها قلبه فبشره بالجنة rawa musulun wannan abin da yake ruwaya abu hurake ban labarin cewa wata ran kunna da ma'ana muna zamane tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zaman da muke akwai abubakar akwai umar fi nafar muna cikin yan jama'a ya ce nafar kenan mutum uku da zuwa goma sai ka zuwa zuwa tara zuwa tara sun cika goma ba muna zamane sai فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أزهرنا sai manzana cimak sai tashi daga cikinmu a cikin mun kusan tara zuwa uku da zuwa goma zuwa tara sai tashi shi kadai da ya tashi ya wuta fa'abta alaina sai ya jima ana ya jinkirin zagwa to ganin ya jima fa khashina an yuqtata aduna hem kai tsoran ka aje an wurce shi an tayi da shi wani ne mana wani ya tada shi kama shi tsoro ya kama mu dalilin wannan tsoro fa fazi'ina hem ka wurgita tsoro ya kama mu anya kwa yace da muka wurgita fa qumna sai muka tashi daga zaman namu babu kin babu ba ta zama zine ma ake yace fa kuntu awwal man fazi'a ni ne farkon tashi aka rikita ni far tashi fa kharajtu abtagi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na huta ina nema ina manzon sallallahu ina manzon laki ko kake neman shi na huta neman manzon sallallahu alaihi wasallam ina yawo ina yawo iya neman shi hatta ataitu aidan lil ansar hannaje wata garka ta wasu daga cikin mutanen madina to hadisin dogo ne a cikin hadisin ne da su ba na a cikin wata rijiya ya ya zar kawon shi guda biyu anan ne dai haike ce je ka bayan duk wanda ka iske bayan wannan shimgen ka ganshi shida ya shida babu abin da Allah gaba shi bishada aljanna ya huta iske Abubakar yazo ya har zawwa an jima Umar zai ba masa bishada aljanna to din na na abin da suka kama ka wannan hadisin cewa annabi ya ce dan ya ce wa zakara al hadisa bi tulihi ken dogon hadisi ne ila an ila kauli abin da kace man ga abin da kace sai annabi Imam Nawawi annabi ya ce ma Abu Huraira idhhab ka tahi faman laqita wara hadha alhaid duk wanda kaga mun shi bayan wannan shimgen ba wannan garkai duk wanda kaga mun shi amma duk wanda kaga mun shi inda ya shahadu Allah ilaha illallah ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah tamam san kai suke da Muhammad Rasulullah ne Rasulullah ta suke busa rabuwa yace ya wannan kalma mustaqinan biha qalbuhu yayi hazuci ya yarda kalmar kalmar ta shahada zamci ya yarda hazuci in dai haka hazuci ya shaida fa bashiru bil janna ka bashi bisharan aljanna tabbata shiga aljanna wannan menene ba da bishara ga wanda in dai ka imani imani na gaskiya hazuci kana da bishara da aljanna ilayen wa abu ne sananne cewa kullum imma alƙur'ani imma sunna hadisi suna gamuwa su ba da ma'ana su fasara junansu baka rike guda ka bar sauran nan za mu ga sauran hadisai na yin uquba ga wani ya ibada amma dalilin ko zina ko shan giya ga irin azaba za a mishi amma da Allah gafarta ba kuma ya kalmar shahada ko musulmi ne an ce wannan ya karantar da kai cewa abin da yake rauna maganin suka zo rauna suka zo rauna suka zo na tabbatar da aljanna duka ana magana ne cewa akwai garantin aljanna na galbani rahimahullah cikin wanda kan ta kama da najiya karuwaya take cewa idkhulul jannata walau asabu ma asabu zai shiga aljanna ko me ya same shi a hanya kenan maganar aljanna ce garanti amma bai hanawa ka samu wata uquba jarrabawa ko a tace a hanya kayan aljanna amma dai garanti ne akwai aljanna amma bai hana ma Allah ka maka da wanda yi daban in biya yi maka ba babu garanti tabbas yan Allah so amma bai hanawa dan kai imani amma ka uquba ta wani lahi daban da kai magana tabbas haka ce sai ta wajen sabu ba sabahu wata ruwa ta ka bayani ko ma me same shi a hanya shi dai kalmar shahada ko mutuwa da ita iya tabbatar da bawon Allah bai da wanda zai shiga aljanna shi ne maganar ba ce shi kenan ka kalmar shahada shi kenan kai baka shirka da Allah baka kurum shi kenan sai aljanna kai tsaye akwai matsala in Allah bai yaye maka ba na kenan mutum ya hankali sai wa an abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tala qawluhu qawl Allah azza wa jalla في إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك أنت الغفور الرحيم ko fana gafa fana gafa fana gafa fana gafa rahim cewa maganar Ibrahim alayhi salam inda yake magana iya kira rabbi ya ubangiji innahunna adlalna kaseeran minan nas yani gumaka ko shedanu sun batar da yawa daga cikin mutane faman tabi'ani Allah duk wanda ya bi ni fa innahu minni wannan shine nawa wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim fa innaka ghafurur rahim fa innaka ghafurur rahim Allah wanda ya saba mini kuma Allah kai mai gafara ne mai jin kai ne kaga na ai tausaya musu ne yayi duk da mun san da cewa sa'o iri iri ne akwai na kafirci akwai na shirka shirka ta kada an bai gafurtawa amma nan ibrahim alaihi salam ya tausaya mu zuriye shi ga wanda mai laifin Allah kai dai mai gafara ne mai jinkai fa innaka ghafurur rahim annabi ya karanta wannan aya kuma ya karanta fada Isa alayhi salam in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim shi ma yasa kai ce ya Allah bayan cewa Isa ka kace mutanen su doke ka kai da uwaka an wata ba Allah ba Allah Isa ce ya Allah inna da ka sani mu ne bukatun Allah ka sa mu lika tada da mu sa mu lika tada kai ba Allah ni ba abin da ga musu ya abin da kamun umarni na bauta ma kai kadai wannan bayanin ka dai to amma duk da haka Isa alayhi salam sai ka ce ya Allah wayannan bayi naka in tu'azibum an kai musu azaba fa innam ibaduk bayan ka ne kama ba mai tambayar ka abinda ka so kake Allah wayan takafin da umma har lahin da Allah ka gawarta musu fa innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwayi ne mai hikima cikin tsarinka a gadin an ce akwai tausayawa al'ummus ko jama'a su to annabi ya karanta wayannan ayoyi nau'in annabawa guda biyu farafa ya dai annabi sai daga hannunsa sama sallallahu wa qal allahumma ummati ummati ummati annabi shi ma yake yake tuna al'umma shi wa baka ya hushi da kuka bayan ya daga hannun shi kenan ya nemi tausaya ma al'umma shi ummati ummati wa baka ya hushi da kuka kukan da yake shine faqalan lahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya yace ya jibril ya kira jibril izhab ila muhammad sallallahu alaihi wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki fa atahu jibril fa akhbarahu fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam faqala allah ta'ala ya jibril اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرديك سنرديك في أمتك ولا نسوءك رواه مسلم Allah mai gaba da buwa ya ce ma Jibril ka je ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka alam amma ka san ubangijinka yayi kowa sani tambaya ce ta izza da buwa haka Allah ya so a tattamana wannan amma Allah ba iya tambaya ba tambaya ta rashin sani ka je ka ce ka je ga Muhammad amma ka sanin ubangijinka ya kowa sanin komi idan ka je fasalu ka tambaye shi mawai biki ka tambaye muhammad mai kasa shi koga ya gaya maka fatahu jibril jibril kai tsaye zo sakon allah ne ajiyar allah ne ya zo ga manzan salama kin ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki yasko manzan allah ya tambaye manzan salama ubangijinka ya tambaya me ke sa ka kuka sai annabi ba shi labarin irin abin da ya sa shi kuka da irin abin da ya yi ya hudu ayoyin da karanta da irin abin da ya na umarci umarci sai faƙalar lahu ta'ala Allah shi mai sani ko alam Allah mai girma da buwa ya ce ya jibril izhab ila muhammad ka koma kenan ka tega Muhammad kenan Allah Jibril koma ya ba Allah labari duk Allah san komai yace ga abin da ya faɗa shin Allah ya wa Jibril ka koma ga Muhammad koma ta gicin sai fa kul ka ce mishi ai yanzu iya tausaya ma dumo shi ne ko ka bashi labari inna sanurdika fi ummati kullana suk za mu yarda da kai a cikin al'ummaka ba za mu bakanta maka rai ba kenan za a baka abin da kasance ta al'ummaka za a faranta maka rai ka al'ummaka na magana ta gata ta alazin wani al'umma tabbas sai wannan ruwa ta musulun wa an mu'ad bin jabal radiyallahu an qala kuntu kuntu rifa kuntu rifa nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar ina bayan kuturin annabi sallallahu alaihi wasallam kuturi shine ridif ko ta ridif ina bayan kuturin shi kenan bayan sirdi na dabbar da yake sama akan jaki ne ina bayan shi kamar ka goma ta a bayanka akan dabba faƙal sai annabi ya ce ya mu'ad hal tadari ma haƙullah ala ibadi mu'ad ka san haƙƙin Allah akan bayin shi wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san haƙƙin bayi a wajen Allah qultu yana ce mishi Allah wa rasulu a'lam Allah da manzon shi su suka hisani ya wannan kalmar kwargina muka bayani kan cewa malaman sunna akan wa mutum tambaya a yanzu wane me kaza kaza kaza in ka sani ka hodi in baka sani ba Allahu a'lam nan zaka tsaya eh a wancan annabi ya dare haka haka Allah hodi dan shi ai zai ba labari ne kinan mun zai ya tambaya dan zai ba su labarin a tambayar da musu sakta ibara ahlus sunna bayan nan san baka kalma kun ce a haka cikin Allahu a'lam haka ma tambaya in ka sani kawai in ka sani bagurin Allahu alam nan zaka tsaya sai kenan sai ya ce kenan Allah Allah wazo Allah manzo suka sani kenan Allah da manzo su suka sanin wannan abin da kawai sai ya ce annabi sai ya ce musu fa inna haqqallahi ala ibadi fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه معاذ da annabi ya gaya mai cewa ya mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayin shi kuma ka san haƙƙin bayin akan Allah ya ce Allah da bazan su suka sani sai annabi ce mishi to haƙƙin Allah shine fa haqqan la alal ibad haƙƙin Allah akan bayi babban haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu saboda ta mai shi kadai wala yushriku bihi shay'a kasta gama shi da komi shine haƙƙin Allah babba akan akan bayi wa haqqul ibad ala Allah shi kuma haƙƙin bayi akan Allah Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ba zai azabta ba da duk wanda bai gama shi da komi ba faƙultu sai mu'az ya ce ya rasulallah ya mazan Allah afala ubashirun nas ba zan ba mutane ba wannan albishirin ƙalala kaka ba su labari latu bashirun fayattakilu kaka ba su albishirin su fahimci wannan ruwa za ka yi abin da ka ga dama sai su dogara da hadisi sai abin zaka sai ma sha'a ma'ana kenan kenan dan zaka dauka kaman shi kenan ka tsalla abin da kenan ko a shi din nan tabbacin ma'ana za a ma Allah ga bayi amma na ga muku da mun nassin sunna ana ga ba a ce shi kenan kai baka shirka ba ba malaiku da ko amma akwai bushara na rahmar Allah ga duk wanda bai shirka da Allah ba kun bayan mun karanta in dai mutum hakika mai imanin ne hazuci to ba za ka samu ba iya lahin da Allah zai mai azaba magana kenan yayi abinda ba ba rasawa shi kuma na da alƙawari hatta alayira yaji alƙawarin zai gafarta ma ɗan aljanna ko kurakuran su sai wannan ruwaya muttafaqun alaihi buhari mutum sun kawo ta wa an al-bara bin azib radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-muslim idha su'ila fi al-qabr yashhadu an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويجل الله ظالمين وفعل الله ما شاء فوق شعير آه وانا رواية براء بن عازب يا بار لابان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi idan aka mai tambaya cikin kabari ta man rabuka man nabiyuka ko ta mai ake kenan ko to musulmi zai shaida a kabari babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzo ne na Allah nan me yake so fasara maka waccan aya da Allah yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil dunya fil akhirah Allah yana tabbatarwa masu imani iya tabbatar musu da wannan kalma matabbaciya a lahira mana a duniya da lahira to ma'ana kenan a iya ba da kenan a kabari tambaya da amma bawa mai imani imani da gaskiya Allah ne ke tabbatar mai da wannan jawabi ta tambaye malaku zai ba da ta amsa ta tambaya da aka mai waye ubangijin shi waye annabi shi wannan tambaye zai mai da wannan shine wannan aya take ni mai da jawabi na tambayar malaiku ga mai imani a kabari nan kenan kaga magana me da tambayar mala'iku wata alaka ce tsakanin Allah da bawon shi ba wani ba zai koya maka ko ka san kaza ka hardace ya ma ka hardace kaza a'a Allah ne imanin me yasa ake ta su ɗan rakiya ai mu adda da muke alama ka sallu alama sabbitu mu roƙo muke Allah ka tabbatar ma da wannan bawan naka ka tabbatar shi wajen mai da jawabi Allah ka gafarta mishi kurakuran shi ka tabbatar mai da jawabi na tambaya da za mishi wannan shine amfanin rakiya ta binne mamaci in wannan muna da wata al'ada ta zo daga baya za a je da jama'a makwantai mutum masu yawa wasu a gusu wasu arewa suna hira su wasu ma a ƙofar makwantar suka tsayawa a waje kuma suna hira su su dai sai rake an gan sun je haka ne an gan sun je wannan gaskiya iya cin al'ada mara kyau ba wata fa'idar zuwanka ka je rake dan uwanka ka shiga duk inda mutane suka maka ka tsaya kamar yin addu'a shine naka shine fa'idar zuwanka amma ka je kana waje baka shiga ba ka shiga ma kun ji kun wata daba a gehi a daba da bai da magana hira da ba ce ba amfanta sai idan gungu la hira suke komai sai hira komai yayi yaki kuma a cikin makwantar ne sai nan mutum unna kaza kuma hira suke a yi addu'a a ƙaibu sauran gari da dama kenan abin da ya dace an kore ka mamaci ku shiga makwantai ka yi addu'a ta shiga makwantai assalamu alaikum ahalar diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم عافية وأسأل الله لنا ولكم عافية كأنا شايت السنة بونا قالت أي أي بيك أداك أهل القبور بونا السنة بونا قد أدام كشوك كان كشوك كم أهل القبور أدا na za a gargajiya wai ana ce wa ulul lak ahlul qubur wannan wata bid'a ce cikin sunna ahlul qubur tun shigowar ka ka musu addu'a shiga ka kai addu'a assalamu alaikum ahlud diyar kai sallama ga mutanen wannan gida musulmi masu imani ina roƙo mu maka kun rigaye mu ne mu ga mu muna zuwa muna roƙon Allah ba ku lafiya daga azaba shi kenan kahin ka je ma shigarka ka gama da ahlul qubur ka musu addu'a gaba daya ka musu tasu zuma yake jira mamacin da ka kai ka binne ana karewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zama ko tsugunni ana gyara mamaci sai ana tsugunna amma ka shi saba shari'a amma daga an kare an gama komai an rihi an maida usman ce manzala sai ya sahabbai sai ce musu istaghfiru li akhikum fa innahu al'an yus'al fasalu fasalu fasalu tasbit fa innahu al'an yus'al ku roƙi gafara ga ɗan uwanku roƙa mai gafara ta Allah ku roƙa mai tasbih tabbatar tambayar mala'iku kai mu namu Allah maghfir lahu Allah musabbitu Allah maghfir lahu warhamu Allah musabbitu kenan ai dakiya amfanin zuwan ka makuntai ka wa mamacin ka roƙa mai Allah ya gafarta mishi ya tabbatar da shi kan me da jawabin mala'iku kaga daɗin sunna kenan kaga a gargajiya ba fa'ida komai su je su taru qul huwallahu ba kai akawa ba idza jaa ba kai akawa ba astaghfirullah kai akawa ba kai akawa ba kurb sai masu maka kun bid'a kuma wa idza sa'alaka malakani kaza kaza kaza ko shi zai kuwa maka yanzu kuma da sun tambaye ka kan annabinka ko shi zai kuwa maka zai kuwa maka tambayar malaiku aba dan wa wannan bata ma fa'ida bai maka addu'a ba wallahi bai maka addu'a ba zai ga maka da da al'ummar kasa ƙasar turbatin nabi suna al'adun suna kenan shi ne amfani suna kenan kowa amfana kai ka samu lada shi ya samu amfani a dole kamishi amma kai bida ba kowa bai samu kai babu lada shi babu zai samu tun bida kai ba suna kai ba eh haka Allah taimake mu da su aikata suna kenan haka daga gawa mu kula mu bar tsayawa mutaka a wurin shiga mu kokarin shiga kuma matuƙa za mu samu isa za mu samu isa ko daga nasa kake dai daga an ƙare binnewa kamar addu'a Allah maka sallu ala musabbitu akalla Allah maka fada ka rika mishi a lokacin da aka samu Allah tabbatar da mu kan daidai to kenan wannan shine ba dan wannan aya Allah iya ba masu imani damar mai da tambaya ta mala'iku da ake musu ta ubangijinka annabinka addininka sai wa an anas radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala إن الكافر idza amila hasanatan ud'ima biha tu'matan min ad-dunya wa amma al-mu'min fa inna Allah ta'ala yudakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يوطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفض إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم abinda ruwaya ta al'adar bin malik ya ba labarin yana cewa ya samu labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala yana cewa innal kafira idza amila hasana shi kawuri idan yi wani aiki nagari ya taima ya baku dawa shinkawa ya kawo muku ruwa da abin da wani na kwarai dan adalcin Allah duk da kawuri ne ut'ima biha tu'mata minan duniya sakamakon wannan aikin da yayi na kwarai taimakon wannan da yayi a duniya Allah zai ciyar da shi da wani abin ciyarwa zai saka mai a duniya a duniya Allah ya saka mishi duk da kawuri ne duk da kawuri ne Allah bai bar shi ya yi waje ko ya ba ku shinkafa ya ba ku ruwa ya ba ku dawa ya ba ku zakaza eh Allah zai bai sakamako a duniya amma bai asara Allah ya saka mishi tunda dan Allah ya taimaka ya ga eh amma wa amma mu'min amma shi mai imani فإن الله تعالى يدخل له حسناته في الآخرة يأجي مكا لا دانا مسمى ساكا مكونا لاهرة زعما أجي ماشي زعما قدرش أجي مكشي كما ويقيبه رزقا في الدنيا على طاعته كما أنا الدنيا الله زي باك زي ساكا مكا ساكا مكونا وانا أدهي لكي الدنيا كي نند لاهرة ممن زي سبيبيو amma shi kawuri ɗaya samu na duniya dan lahira bai samu sakamakon lahira a wata ruwaya ana sake cewa manzon sallallahu alaihi ya ce inna allaha la yuzlimu mu'mina hasanatan yutabi'a fi duniya Allah bai zalimtar mu'mini wani aiki na kwarai da yayi yutabi'a fi duniya a duniya za a bashi sakamakon aikin kwarai wa yujza biha fil akhirah kuma gobe kiyama a mai sakamakon wani aiki wa amma kafir amma shi kafiri fa yut'am bi hasanati ma amil Allah ta'ala za a ciyar da shi sakamakon a bashi arziki sakamakon abin da ya a duniya na Allah a duniya za a bashi wani abu hatta idza afada ila akhir har lokacin da yaje lahira to zai je ma Allah lam yakun lahu hasanatu yujza biha babu wata hasana daya ko za saka mishi domin sharadin aiki lada lahira imani babu lahira kenan babu imani bai samu sai dai a nan bakin duniya kenan wa an jabir wata ruwaya ta jabir min abdullah kenan radiyallahu anhu yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم jabir kibar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin salloli guda biyar kamar misalin wata ƙorama ce na harin jarin gamarin wata ƙorama ce ko gada mai gudu kuma ruwa mai yawa ƙorama ce mai gudu kuma da ruwa mai yawa tana bin wannan gada tana bin kohar tana bin kohar ɗayan ku tana bin gaban kohoka kuma wannan gada ya katasil minu kullun hamsa kullun zaka yi wayin kaso biyar ma'ana arwala biyar sai wa annabi ke cewa shin me haka za a samu wata daula tare da shi me wanka biyar a wuni to haka misali kenan me sallah guda biyar ba a samu zunubi tare da shi ma'ana magana kenan me ya algamar ma'ana alkasir kenan naharin jarin gamar kenan korama mai gudu mai yawa shine algamar wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslim يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم ibn abbas ke ba labarin cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min rajul muslim babu wani mutum musulmi da zai mutu ana ka rajul dan rinjas wani ba dan mata ta cikin dade ne ke babu wanda zai mutu musulmi ya mutu fa yaqumu ala janazati 40 rajulan a samu mutum 40 su tsaya akan gawaka mutum 40 amma ba mushriki kaji kenan ba wata fa'idar mushrikai tsaya ba gawaka masu tauhidi ake magana eh masu tauhidi ba mushrikai ba eh ba mushrikai ba eh kuma ba magana shi alƙawalin iya ga musulmi ne zai mutu kuma a samu musulmi wanda ba sa shirka da Allah ko daya in da samu 40 kurin 40 a samu sakan gawaka illa shafa'ahumullah fihi sai Allah ya ba su cetonka asrama da ne ko Allah gafarta maka Allah ji danka to wannan abin suke Allah wannan alƙawari ne Allah zai musu addu'a su tabbata ne wannan amma musulmi ba mushrikai ba Allah tabbatar ma ganin jaro Allah sai Allah ta mu samu wannan sallah yan uwa ina ganin ya kamata ganin lokacin da zamu insha Allah Allah kai da san gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله